نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم أما بعد مم.
أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه مم.
وحفظ ما أودعنا من شرائعه مم.
فإنه malam ya ce amma ba'adu wato amma bayan na yi yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala نعم na yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم da kuma salati ga alayen gidansa da sahabban shi نعم wato wannan shine am- kalmar amma ba'adu abin da take nufi نعم al'imamu sibawaihi a cikin littafinsa al-mashhur bil kitab نعم yana da kwai littafi a nahawu wanda sunan shi alkitabu to yake cewa amma ba'adu kalimatun yu'ta biha lil intiqali ila alladhi yuqsad aw Na'am.
ila al-mawdu'i alladhi yuqsad wato kalma ce wanda ake zawwa da ita saboda ciruwa zuwa ga yin bayani akan maudu'in da ake so a tattauna bayan mutum ya ɗan yi iftitahiyya da basmala da hamdala to kuma sai ya zo shi da kalima ta amma ba'ad wanda bayan wannan kalma ta amma ba'adu wato abin da zai shunhuda shine bayani akan abin da za a tattauna akai waɗansu daga cikin malamai suka ce amma ba'adu wato ita ce faslul khitab wanda aka baiwa annabi Dawud alaihi salatu wassalam نعم Allah ta'ala ya ce wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata نعم wa faslul khitab نعم wato faslul khitab ita ce amma ba'du to da haka dai kalma ta amma ba'du kamar yadda take nufi a larabci wato tana nufin mahma yakun min shay'in نعم wato duk dai yadda abin ya kasance shine amma ba'du wato bayan abin da ambatan shi ya gabata na salati da hamdala da basmala da salati ga alayen ma'aiki da sahabban shi نعم ya ce a'ananallahu wa iyaka wato Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wa iyaka da kai alaramma akar makallahu abu mahfuz malam mahraz ibnu khalaf as-sudafi wato Allah ta'ala ya taimaka mana da kai wato shi wannan malam mahraz kamar yadda ya gabata kamar yadda yake sananne a wajen malamai wanda ya zamanto shi ne sababi na rubuta littafin risala ga sheikh abu muhammad wanda malam Mah- abu muhammad ya yi ta wato shi ne abu mahafuz mahraz ibn khalaf as-sudafi wato wannan shine abin da yawancin malamai suka tafi akai amma akwai waɗanda suke ganin cewa wanda ya zamanto sababi ne na rubuta littafin nan na risala shine abu ishaq ibrahim ibn muhammad as-sabai an gane ku haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to amma shi a a ce abu mahfuz ne wato shine alyak wa ansab نعم saboda shine yafi dacewa kuma yafi tsayawa da mahallin abu saboda shi wannan malam mahraz babban malami ne wanda yake koyar da yara alkur'ani to shi kuma wanda ya nemi abu muhammad da ya rubuta mai wannan littafin malamin da yake koyarwa ne malamin da yake koyar da yara ƙanana ne alkur'ani to shi ne ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wa iyaka da kai malam mahras ala ri'ayati wa da'i'ihi wato akan kiyayewa ajiyoyi na allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi su a cikinmu wato ajiyoyin da allah ta'ala ya yi a cikinmu su ne gaɓaɓuwanmu hannayenmu Allah ta'ala ya taimaka mana akan mu kiyaye su kadda mu ɗauki komai da wannan hannayen namu ko mu dahu komai da wannan hannayen namu face dai abin da yake halali ne a gare mu ƙafafuwanmu kanmu idanmu hancinmu bakinmu kunnenmu waɗannan dukkaninsu kadda ma'aikata komai da su face dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mu ya halitta mana wato su ne wada'ihi din ajiyoyi na Allah ta'ala wato an jingina aljawarih namu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu al-khaliqu laha saboda shine ya halitta su wa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana akan kiyayewa ajiyoyin shi wanda yayi a cikin mu wa hifdhi ma auda'ana min shara'ihi da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana akan kiyayewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ajiyar shi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ajiyar shi min shara'ihi na dokokinsa na shari'arsa addini na musulunci wato shine anan ma auda'ana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ajiyar shi saboda amana ce Allah ta'ala ya damƙa mana kuma muka amsa da hannu biyu kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula da ibnu da'ama as-sadusi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace al'amana anan hiya dinu wal fara'id wal hudud wato addini na musulunci kacokam ga baki ɗayansa wato ita ce amanar da Allah ta'ala ya bujiro da ita akan sammai da ƙasai da duwatsu amma kowanne daga cikinsu da Allah ta'ala ya gaya mai wato dokar kowa daga ciki sai ya noki ya ce ya ubangiji abin nan ya ƙarfi na Allah a nemi wani wa hamala hal insan annabi adam alaihi salatu wassalamu ya ce a kawo gamu yanan da ɗaya ce a ɗoro ta Allah ya ce innahu kana zaluman jahula wato addini da farillai da kuma wato haddodi iyakoki na Allah subhanahu wata'ala shine ma auda'ana min shara'ihi abinda Allah subhanahu wata'ala ya bamu ajiyarsa min shara'ihi wato na dokoki na Allah subhanahu wata'ala shari'o'insa na'am umarninsa da haninsa da makamantansu na'am إنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانات na'am yace to fa innaka haƙiƙa kai malam mahraz sa'altani an aktuba laka jumlatan wato kayi bara daga wajena ka nema daga wajena an aktuba laka jumlatan in ɗan wallafa maka littafi jumlatan wani ɗan kaso jumla waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana an aktuba laka ɗa'ifatan in rubuta maka wani yanki wato in wallafa maka wani yanki waɗansu ko suka ce jumlatan ma'ana ai majmu'atan wato in rubuta maka wata guruf wani kaso mai yawa muhtasaratan wannan jumla wanda take a bar takaitawa idan aka ce al-mukhtasara ko al-mukhtasar shine dukkan littafin da ƙalla lafzuhu wa katsura ma'anihi wato littafin da yake ɗan ƙarami ne amma kuma ma'anar shi ta yi yawa wannan shine ake ce da shi wato al-mukhtasar wato gashi littafi ne ɗan ƙarami amma kuma ya ƙunshi bayanin komai da komai a ciki. Min wajibi umurin diyanati daga abin da yake wajibi ne daga al'amurra na addini. To, abubuwan da suke wajibi ne daga al'amurra na addini, salatatu a ƙusamin ne. Akwai alwajibu alƙauli, akwai alwajibu alfi'ili, akwai kuma alwajibu alƙalbi. to kowanne daga cikinsu malam zai zano maka su na'am na'am ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح to shikenan gashi yace mimma tantiqu bihi al-alsina نعم daga irin abin da harashina suke yin furici da su irin abin da ya shafi kalmar shahada guda biyu kaga furta kalmar shahada wannan aiki ne wato na baki baki ne zai faɗi wannan kalma ta shahada ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wato wannan baki ne zai faɗa wannan wajibi ne dole ne mutum ya faɗe ta saboda kalma ce ta shahada irin abin da ya shafi karatu a cikin sallah karanta fatiha wato wani kaso na alkur'ani kenan shi ma wannan wajibi ne mutum ya koye shi saboda rukuni ne daga cikin rukunai na sallah dukkan wanda baya zauwa da karatun fatiha a cikin sallar shi to fa inna salatahu ghairu tamma wato sallar shi ba cikakkiya ba ce kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi wanda yana cikin muwatta haka al'imamul bukhari ya kawo shi haka al'imam muslim ya kawo shi hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi an gane ko Ah, wa ta'taqiduhul qulub da kuma abubuwan da zukata suke kudirce shi wato daga cikin wajibabbin al'amurra na addini akwai abubuwan da zuciya ce take kudire shi irin abin da ya shafi imani wannan wajibi ne wato idan mutum ya furta wato kalmar shahada da bakansa to ya zamanto ya kudirce imani a cikin zuciyar shi saboda dukkan wanda zai zamanto zahiruhu ya khalifu batinahu to fa hadha yusamma munafiqan aw zindiqan wato duk wanda daga baki zai nuna cewa rau rau zai nuna cewa shi naku ne shi musulmi ne nagari ne amma kuma wa qulubuhu tal'anukum نعم zuciyar shi wato a cike take da bacin rai da ku a cike take da hushi da ku to wannan shine munafiki wato daga baki yana bayyana musulunci amma kuma a zuci ya ɓoye kafirci an gane ko نعم
to shine Allah ta'ala lokacin da su al'arab wato 'yan karkara suka zo suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu amanna Allah ya ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna saboda al-islam ya sha bambam da al-iman an gane ko idza ijtama'a iftarada نعم wa idza iftarada ijtama'a ما شاء الله
an gane ko نعم da al'imani da al'islam idan suka zo a guri ɗaya to kowanne yana cin gashin kanshi al'islam su ne al'amalu zawahir al'iman al'amalu bawaɗi abinda ya shafi imani da Allah imani da mala'ikai imani da littattafai imani da ranar lahira imani da ƙaddara alkhairi da sharri wannan yana shiga ƙarƙashin imani kalmar shahada sallah zakka azumi hajji yana shiga ƙarƙashin musulunci in kai lissafi sallah aiki ne wanda ido yake iya gani zakka aiki ne wanda ido yake iya gani aikin hajji ibada ce wanda ido yake- yakan iya gani kalmar shahada ibada ce wanda kunne yake iya jin an faɗe ta to amma abin da ya shafi imani da Allah da gaske wannan ba wani wanda ya isa ya gano maka shi كسكان daga baki raurau in kace ka yi imani da Allah shi kenan iyakacin abin da mutane za su iya yi da kai amma a ce a shiga zuciyarka a ga shin wannan imanin naka da gaske ne ko ba da gaske ba da wannan ba wanda yake da ikon haka nan don haka shi yasa wani daga cikin sahabbai da ya kashe wani kafiri saboda ya ce la ilaha illallah usama ibnu zaid kenan da ya kashe wani sahabi bayan ya faɗi kalmar shahada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka dawo Madina labari ya iso kunnen shi cewa ai Usama ya kashe wani kafiri bayan ya ce la ilaha illallah manzon Allah ya kirawo shi yaya aka yi ka kashe shi ya ce ya rasulallahi inna ma qala ha muta'awwidan ya yi taɓarna ne a cikin musulmai shi ya kashewa ne ya kashewa ne ya kashewa ne ya kashewa ne ya ce na faki idan shi na zo mai ta baya na ya haka zan daɓa mushi takobi kawai da ya wawaya da ya gani sai ya ce la ilaha illallah ya ce kawai sai na ga in na ƙyale shi ma gidan je zai koma kafircin shi zai koma mazala ce a falashe ƙaƙta ƙalbahu hatta ta'alama a ƙala hamuta a wizan amla shin me ya hana ka tsaga zuciyar shi ka leƙa ka gani shin ya faɗe ta ne saboda ya kare kanshi daga wannan saran da za ka mushi ko ku a'a ya faɗe ta ne saboda ikhlasi saboda imani da Allah zala ya ce usama fa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yawmul qiyama la ilaha illallah tashi idan ta zo ranar tashin alkiyama tace Allah gashi ka bayar da wato aminci ga dukkan wanda ya faɗe ni amma kuma gashi wani ya faɗe ni an kashe shi to ya zaka yi da ita zaka yi gwagwarmaya da la ilaha illallah usama ya ce istaghfir li ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka nema mun gafarar Allah to wannan shine wato abinda zukata suke kudurce shi abinda yake wajibi ne zuciya ta kudurce shi sannan kuma wata amaluhul jawarih sannan kuma abubuwan da gababuwa suke aikata shi daga cikin abubuwan da suke wajibabbu irin abin da ya shafi sallah kaga sallah ibada ce badaniya tsantsa an gane ko saboda ba sai ka ɗauki kuɗi ka bada ba za ka yi sallah a masallaci ba wani masallacin da za ka je kaka ce za ka shiga ka yi sallah a ce sai ka biya haraji za ka yi alwala da gidanka kawai ka tafi masallaci ka yi sallah ba za a ce ba kai ba ɗan unguwar ba ne ba za ka shigo ba ka yi haƙuri ‘yan unguwa in sun gama shiga inda guri ka shiga in kuma babu guri ku yi heli an gane ko irin abin da ya shafi zakka zakka ibada ce maliyya tsantsa irin abin da ya shafi aikin hajji aikin hajji ibada ce allati jama'at baina ibadatul badan wa ibadatul maliyya an gane ko wato ibada ce wanda ta hada wato aiki na jiki saboda da jikinka zaka je ka yi ta gumurzu sannan kuma kafin wannan yin za ka je ka biya kuɗi ibada ce wanda take ibada maliyya ibada badaniya akwai ibada badaniya tsantsa akwai ibada maliyya mahda akwai ibada badaniya maliyya ita ce aikin hajji na'am
وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها مالا يتي وما يتصل بالواجب da kuma abin da yake saduwa da wajibi min zalika daga cikin waɗannan abubuwan guda uku abin da harashina suke iya faɗa da baka da kuma abin da zukata suke iya ƙudurcewa da kuma abin da gaɓaɓuwa suke aikata shi mina sunani daga cikin sunnoni abubuwan da yake sunna ne wato daga cikin a'malul qulub wato ayyuka na zukata akwai abin da ake ce da shi sunna ne wato malamai sun kasa abubuwan gida uku akwai abin da yake wajibi ne dole ne ka kudirce shi in baka kudirce shi ba imaninka wato zai samu tawaya akwai abin da yake sunna ce mai karfi ka kudirce shi in baka kudirce shi ba wato ba ka da laifi amma imaninka yana nan akwai abin da yake mustahabbi ne ka kudurce shi an gane ku kamar yadda a cikin ibadodi akwai abin da yake wajibi ne ka aikata shi akwai abin da yake sunna ce ka aikata shi akwai abin da yake mustahabbi ne ka aikata shi to haka nan daga cikin ayyuka na zuci akwai su a al'imam ibn al-qayyim al-jauzi wato cikin littafinsa madarijus salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wato ya koro bayani akan abin da ya shafi wannan matsala ɗin min mu'akkadiha wato na sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi irin as-sunanul wajiba abin da ya shafi wutiri wannan yana daga cikin sunna mai ƙarfi abin da ya shafi sallar idi guda biyu ta azumi da talayya suna daga cikin sunnoni masu ƙarfi wani wafil yaha da kuma sunnoni waɗanda suke na filfili irin wanda mutum ana so ya yi su saboda ya ƙara wa kanshi lada mai yawa irin abin da ya shafi arrawatib wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya yi bayani akan aikata su waragha'ibiha da kuma wato ayyuka na ibada wanda aka kwadaitar akan aikata su wato a cikin ayyuka na ibada akwai arragha'ib akwai as-sunan akwai an-nawafil to menene bambancin tsakankanin nafila da raghiba ko ba bambanci tsakankanin su na'am na'am to mu ci gaba da karatu na'am wa shay'in min al'adabi minha
malam ya ce wa shay'in min al'adab da kuma waɗansu abubuwa waɗanda suke bayani na ladubba wato waɗansu abubuwa na ladubba minaha daga cikin abubuwan nan guda uku wato abubuwan da zukata suke ƙudurce shi da ha, abubuwan da harashuna suke faɗa da abubuwan da gabai suke aikatawa daga ciki akwai irin abin da ya shafi ladubba na cin abinci lokacin da mutum zai ci abinci ga ladabin da shari'a ta tanadar mai da lokacin da zai shiga ban ɗaki ga ladabin da shari'a ta tanadar mai lokacin da zai kwanta ya yi barci ga yadda ya kamata ya yi idan ya gama cin abinci ga abubuwan da zai yi akwai abin da zai yi na faɗa kuma abin da zai yi na aiki da makamantansu wannan shay'un min al'adab wato malam ya kawo shi a can karshe karshen littafin babu jumalin min al-fara'id wa sunani da makamantansu na'am na'am wa jumalin min usuli fiqhi wa fununihi ala mazhabi al-imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala na'am malam yace wa jumalin min usulil fiqhi da kuma wato wani adadi wani kaso na usulul fiqhi idan aka ce usulul fiqhi wato wannan sunan wani fanni ne wanda yake mai cin gashin kanshi an gane ku wato idan aka ce usulu jam'i ne na asulu asulu kwa shine dukkan abin da zai zama tofan dasuyan ne wanda a kai shi ne za a yi dori shine ake ce da shi wato al'asulu alfiqhu kwa wato bi itibarihi lafzan ko kuma bi itibarihi wato ghairu murakkabin wato idan aka ce alfiqhu shine wato fahimta al'ilmu bil ahkami shar'iyya al'amaliyya al-muktasaba min adillatiha tafsiliyya wato wannan shine abin da ake cewa fiqhu to idan aka hada da usulu da alfiqhu ya zama to bi itibarihi laqaban muayyan laqaban li fannin muayyanin wato lura da cewa wani wato lakabi ne ga wani fanni wanda yake sananne usulul fiqhi wato shine dalailul fiqhi al-ijmaliyya wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid wato wanda shine abin da ake cewa wato usulul fiqhi dalailul fiqhi al-ijmaliyya irin abin da ya shafi al'amru yaqtadul wujub an-nahyu yaqtadi tahrim wato wannan ana ce da shi wato yana daga cikin usul fiqi ba daga cikin babe na fiqihu yana daga cikin babe na usul fiqi sannan kuma wa kayfiyatu listifarati minha ta yanda zaka fa'idantu da wannan bangaren wa halul mustafid da kuma wane ne ya dace fa'idantu da wannan bangaren saboda ba ilimi bane wanda kawai zaka yi gatsau gatsau ka shige shi dole sai ka taka waɗansu matakoki sannan kuma zaka shige shi na'am wa fununihi da kuma waɗansu adadi na rassa na mazhabar al-Imam Malik na rassa na fiqhu amma zai tafi ne zai yi wannan rubutun ala mazhabil imami Malik bin Anasin rahimahullahu ta'ala wato bisa yanda al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa wato akan mazhabar shi akan mazhabar al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama na'am wa tariqatihi ma'a ma sahala sabila ma ashkala min zalika sannan kuma wato akan hanya ta al'imamu malik ta wajen abin da ya shafi istinbatsi da fitar da hukunce-hukunci ma'ama sahala sabila ma ashkala min zalika wanda kuma wannan wato abin da zai yi bayani a kai abin da zai tattauna a kan shi da wajibabbin al'amurra na addinai tun daga nan har ya zuwa nan to waɗannan gabaki ɗaya zai zamanto suna abokantaka suna haɗe da abin da ya sauƙaƙi ma'ama sahala ma'ana musahibatal ma sahala wato suna masu tafiya da abin da ya sauƙaƙe sabila ma ashkala wato bayani na hanyar abin da ya rikitas min zalika daga cikin abin da yake wajibabbin al'amurra na addinai ne da makamantansu min tafsirin rasikhina wato na tafsirin malamai waɗanda suke kafaffu a cikin addini na musulunci idan aka ce ar-rasikhu shine as-sabitu war-rasikhuna fil ilmi wato wanda Allah ta'ala ya ba su faɗin ƙirji ya tabbatar da su a cikin addini na musulunci to tafsirinsu da bayaninsu wato yana fito da abu fili ƙarara saboda su sun san abin da yanda za su wa wannan abin mafita ko mashiga lokacin da aka shiga cikin matsala irin abin da ya shafi sahabbai irin abin da ya shafi tabi'ai a cikin sahabbai akwai waɗanda suke arrasikhuna fil ilmi ne an gane ko irin su Abdullahi dan Abbas da makamantansu na wa bayanin mutafaqihina lima rabita fihi min ta'limi dhalika lil wulidani kama tu'allimuhum huruf al-qur'an wa bayani wa bayanil mutafaqihin da kuma bayanin wato malaman da suka fahimci addini na musulunci so kwankwaɗi wato malamai faƙihai wanda suka fahimci addini na musulunci daidai gwalgwado irin su malam abdulrahman dan qasim irin su malam ashhab irin su malam ibn wahabin irin su malam ashhabu irin su malam asbagh da waɗansunsu na'am limari ghibta fihi saboda abin da ka yi kwaɗayi a cikinsa ya kai malam maharas min ta'alimi zalika lil wildan na koyar da wannan abin da ka yi bara a wajena in rubuta shi na koyar da shi ga yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba kama tu'allimuhum hurufal qur'an kamar yadda kake koyar da su wato haruffa na alkur'ani saboda kana kwaɗayin a ce wannan littafin da zan yi shi wato ya zamanto muƙarrar ne a makarantarka duk wani wanda yake mai karatun alkur'ani a makarantarka to dole ne sai ya yi mururi ta wannan littafin saboda ya gama karatun alkur'ani gashi ya san aƙida gashi ya san yadda ake sallah yadda ake tsarki yadda ake wanka ya san yadda ake azumi ya san yadda ake ibada ya san wani kaso na rabon gado ya san wani kaso na zakka ya san wani kaso na aikin hajji da makamantansu ga baki daya kuma ya iya mu'amala da jama'a dam yasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillahi wa shara'ihi ma turja lahum barakatuhu wa tuhmadu lahum aqibatuhu Balan ya ce liyasbika ila qulubihim saboda yayi rigaye zuwa ga zukatan su wannan yaran min fahmi dinillahi wato saboda fahimtar addini na Allah yayi rigaye zuwa ga zukatan su waɗannan yaran saboda yaro wanda ba shi da komai wato abinda kace zaka saka a kan shi wato zai maka sauki sama da ka kamo babba wanda ya zama gantsakeke ya zama babba ya san ciwon kanshi ka ce za ka koya mai wani abu saboda shi zai iya yiwa ka koya mai yanzu ya nana ras amma in ya je wato ya shiga kasuwa ya huto ga baki ɗaya ma ya shafa farkon gurin ma farkon gurin ma ya manta menene farkon wala gaduwa sallah ce ka koya mishi ko wala tuja diluci amma in yaro ne karami za a gani da daɗin kai gobe in ya zo shi zai maka ba tare da ka sha wahala ba shi kuma babba in ya zo gobe ya ce ni tunamin da farko tun daga nan ka san ai ba an yi ba abu an gane ko saboda fahimtar addini na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi riga ya zuwa ga zukatansu duk wanda ya zamanto ya fahimci addini na Allah yana yaro yana ɗan ƙarami to ba za ka haɗa shi ba da wanda sai da ya girma ya yi ciwon kai ya san ciwon kan shi ya fahimci addinin Allah ka ce dukansu fahimtar su da an gane ko wato abin da aka koyar da yaro yana karami yanda zai tashi a kai yanda zai rike shi da kyau ya sha bambam da yanda sai babba sai da mutum ya girma a koya mai shi wa shara'i'ihi da kuma dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala irin abin da ya shafi sallah da azumi da makamantansu maturja lahum barakatuhu wato abin da ake ƙaunar samun albarkar shi ga su waɗannan yara ƙanana ɗin saboda yaro duk abin da ka cusa mai shi cusuwa zai a cikin ƙwaƙwalwar shi in kirki ka koya mai to zai tashi da wannan kirki in barikanci da lalata da rashin kumya ka koya mai to da ita zai tashi wato hamadu lahum aqibatuhu kuma wato abin da za a yabi ƙarshen su wato hamadu aqibatuhu da kuma abin da za a yabi ƙarshen shi lahum ga su waɗannan yara ƙanana din saboda yaro in ka koya mai abu mai kyau to ba yanzu bane za a ga daɗin abin sai daga baya ne bayan sun fara cin moriyar abin an fara ganin canji to a wannan lokacin ne za a ce a to Allah sakawa na da alheri Allah sakawa suwana da alkhairi Allah sakawa jama'a kaza da alheri wato wannan daga baya kenan na'am alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala